بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبش هكذا كده واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu muna daren alhamis daren talatin ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1443 wanda ya daidai da shida ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 434 cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi Allah ka azurta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu da ganin cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Road Gaskali Out Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makaranta ce da babban malamin Sheikhul Allama Muhammadin Awwal Adam Albani ya kafa don cimma manufofin da awar da yake yi da fatan Allah idan nufi Allah shi datar da mu ya jagorance mu in ba manta muna babu auqatis salawatul khams babin da ke tattauna bayanai game da lokutan salloli guda biyar muna hadisi na kusa da na ƙarshe wadda daga shi sai na ƙarshe ko? yauwa muna hadisi wanda ke daga shi na ƙarshe ina ji mu ma karanta shi a makon da ya gabata ko? da aka hadisin ƙarshe kawai za mu karanta a babin inda alima musulmi ke cewa قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمع منه سمعه منه عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يجيب الشفق في اليوم الثاني نفعت لبا مطلع صوتي بو kowa na ji daga nan to malam ce haddathana abubakar ibn abi shayba malam abubakar ibn abi shayba ba mu hadisi qala haddathana wakil yace wakil ya ba mu hadisi an badar bin usman daga badar dan usman an abi bakar ibn abi musa ka bude bane daga abubakar ibn abi musa yace sami'ahu minhu ya ji wannan hadisin daga gare shi an abi daga mahaifinsa أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم wani matambayi ya zo wajen manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa sa'alahu an mawaqitis sala sai ya tambaye shi game da lokutan sallah bi mithl hadith bin numayr ya kawo shi irin hadisin ibn numayr wanda ya gabata ghayra annahu qala sai dai shi ibn numayr a tashi rar ya ce فصلى المغرب قبل أن تغيب أن يجيب الشفق في اليوم الثاني ماذا الله يصلى المغرب ne kafin shafaqi ya bace a rana ta biyu da ya kwatanta mai sallah din wannan hadisin da ya gabata insha Allah ta'ala Allah samu dace duk wata nasiha da zamu ga ta wanda gwargwado ne game da lokutan sallah da ba su kula da shari game da lokutan mun gabatar da shi insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa albarka Allah ya sa kuma an fanci abinda aka karanta to lokacin sallah yana da abin da hayo abinda mutum bai gane ba zaka iya rubutowa ka zo da shi kana tambaya akan mas'ala kaza akan lokutan sallah din Allah ya sa mu dace malai ce babul amr bil ibradi bi dhuri fi shiddatil har babin da mana bayani hukuncin umarni da ya zo na cewa a sanyaya da sallah a zahar fi shiddatil har a lokacin da tsananin zafi ya tsananta wannan babin muslim ya zo yanzu mun ji cewa normal circumstances da lokacin sallah azhar shine mene idan rana ta yi zawali an banci wannan abun ko yawwa muktarinta mun ji da lurinta to wani lokaci akwai wani akwai exclusion da aka samu cewa idan ana tsananin zafi fa shine zamu ce to an so a jinkirta sallah din kada a yi ta da wannan garjara na din daga faɗi daga yi zawali din a bari har sai ɗan wani lokaci ya ɗan tafi tukuna sannan sai a yi sallah ɗin an banta mu kenan sai zama sallar azhar kaman ta samu lokaci guda uku na musahabanci kenan ta kenan da wancan na farko da ta yi zawali da kuma tana lokaci kuma na ta da aka faɗa zuwa ino mutum ta kai tsawonsa ba da zilin zawali ko to yanzu kuma ga wani lokaci shi ne ne idan ana tsananin rana an ce a ibrahim to a ibradin zai kasance a sanya din ya zai kasance shine zamu zo mu ji shi kaga ba zai a ce a kai sallar can ƙarshen lokacin ta ba ba kuma za a yi ta farkon lokaci ba waloci ne ke tsaka tsakin wannan lokaci din ina fatan kun tona abin مسلم يجي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد مالك أبو مالمي قتيبة بن سعيد يبام حديثي قال حدثنا ليث يتي ليث يبام حديثي وحول السند مسلم يساكي اسنادي يقوم وتمكرنتا يتي حدثنا محمد ابن رمح مالم محمد بن رمح يا بام حديثي قال اخبرنا الليث يتي ليث يا بام حديثي عن ابن شهاب لك ابن شهاب عن ابن مسيب لك ابن مسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن كما ان سامو حديث لك ابو سلمة دان عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه daga abu huraira allah kara masa yarda annahu kala cewa shi abu huraira ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala lalle manzon allah sira da mun Allah sabbata a gare shi ya ce idan shtadda al idan zafi ya tsananta kamar lokacin bazara kenan fa abridu bis sala ku sanya sallaku fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min faihi jahannama yana ga hutawa ko ko numfashi na wutar jahannama sauran hadisi na zo su bayyana mana har tambayar da aka manzo Allah ba da wannan hadisi din tsananin zafi ina ga cin hukuncin amana daga cin hu wato numfasawa na wutar jahannama jama'a fahimci wani abin ko to ina so mu karanta hadisan gaba ɗaya sai mu dawo mu bi masalolin su mu ji masalolin da ke hadisan suke da shi Allah sa mu dace imam muslim dai ya shiga ƙara cewa ya ce ƙari wa haddasa ni harmala ko wa haddasa ni harmala ibn yahya ƙala akbar na bin wahabin ƙala akbar ni yunus an ibn shahabin an na bin shahabin akbarahu ƙala akbar ni abu salama wa sa'id bin musayyib annahuma sami'a abu hurairah radiyallahu anhu yaqul قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله سواء مسلم حدثني حرملة مالا حرملة أن يحيى بام حديثي قال أخبرنا ابن وهب ابن وهب يا حديثي قال أخبرنا يونس يتي يونس يا بام حديثي أن ابن شهاب للي ابن شهاب أخبره يا باشا لباري قال يتي أخبرني أبو سلمة أبو سلمة يا بان حديثي وسعيد بن مسيب بن سعيد بن مسيب أنهما سمع أبا هريرة سوبين دكا سنجا حديثي دكا أبو هريرة يقول لنا شوى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زن الله سيرا دا أمين الله سبت أغريش ياتي بمثله ai bi misruwati sabiqa kenan da irin ruwaya da ta gabata wato ruwaya Yunus daga Ibn Shihab din sawa'an yace keke da keke da iri da kawo ruwayoyi din jama'a an fahimta ko Allah sa mu dace muslim ya ce qala wa haddathani harun bin sa'id al-aili wa amr ibn sawad wa ahmad bin isa qala amr akhbarana وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بخيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأقري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمرو وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال أمر وحدثني ابن شهاب عن ابن عن ابن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك مسلم حدثني هارون ابن سعيد الأيلي هارون بن سعيد الأيلي يا حديثي وعمر بن سواد ده عمر بن سواد وأحمد بن عيسى ده أحمد بن عيسى قال عمرو عمرو كيتوا أخبرنا وقال الآخران سوبين كما سكتي حدثنا ابن وهب ابن وهب يا بام حديثي قال أخبرني عمرو يتي عمرو يا بام حديثي أن بكير تشو بكير حدثه يا باش حديثي عن بصر بن سعيد لقى بصر بن سعيد وسلمان الأغري ده سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه لقى أبو هريرة الله قال مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زن الله تلا لمن شاء الله سبت أغريش ياتي إذا كان اليوم الحار idan ranar da ke da tsananin zafi ta zo kana anan suna ce da tama akwai kana a cikin azo da bisa ce fi'il madin na ko ba haka ba to akwai kana tama ita wacce na isa cike da bukatar mene ita ce ake ce suna wasikh wanda mene tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara ko fahimta to amma ita wannan kana tama din ba ta bukatar wannan kawai abin da ke bukata fa'ili sai ta koma da ɗauki ma'anar ja'a ko kuma sara kun fahimta to anan wani zai ɗauka kenan idza kana al-yawmul har ko idan sarar yawmul har kenan ko kuma idan ja al yawmul har duk zai dauki fuskokin ina fatan fahimta idan ranar da ta zama akwai tsarin zafi ta zo mana ko kuma muna cin wuni sai zama wuni ya zama mai zafi shine ma'anar sara din annabi yace fa abridu bis sala ko sanya wannan sallah ta ku fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min faihi jahannama irar ga hucin wutar jahannama qala amru amru yake cewa wa haddathani abu yunus abu yunus ya bani hadisi an abi hurairah daga abi hurairah anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya ce abridu anis sala ku sanyaya game da sallah ai akhiruha anil harri kenan kuma suka ce abridu bisala domin an dinnan tana zuwa ta dauki ma'anar mene ba'u hurufin jar galiban lokacin suka wakilci junansu duk da ibn taymiya a cikin littafinsa muqaddima fi usul tafsiri inkarin yuwar haka ya ce sai dai in akwai tadmini a ciki ina fatan fahimta da haka sai zama abdidu abridu anis salati kun fahimta ay akhiru as-salata anil harri alwaqa misali ma'ana ta dauki maganar ibra shine jinkirtawa din akwai ƙarin ma'ana shine ma'ana jinkirta daga kaucewa mene tsarin zafi din Allah sa an fahimci abin sai yake cewa fa inna haka ne ko fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min faihi jahannama yana ga cin hucin wutar jahannama قال عمرو عمرو sai yake cewa wa haddathani ibnu shihab hawa ibnu shihab ya ba wannan hadisi an ibn musayyib daga ibn musayyib wa abi salama daga abu salama an da abu salama yace an abi hurairah daga abu hurairah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bi nahwi zalika da irin wancan hadisi da ya gabata muslim ya ce wa haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana abdul aziz an ala'i an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد ما لن قتيبة بن سعيد يا بام حديثي قال حدثنا عبد العزيز ما لن عبد العزيز يا بام حديثي عن العلاء دقى العلاء عن أبيه دقى بابنسا عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبو هريرة الله قال مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي من ذن الله تعالى من شاء الله استبتع قريش قال يشي إن هذا الحر من فيه جهنم وأن زافي لكوكي جينا جنه جنوة جهنم فأبردوا بالصلاة ذاك قسن يسلك إن زافي جا كذا قيت لوكة تنصال زافي لهم مالك قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا عن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الحديث منها فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم مالك حدثنا ابن رافع ابن رافع أبام حديثي قال حدثنا عبد الرزاق إتي عبد الرزاق أبام حديثي قال حدثنا معمر معمر أبام حديثي عن همام بن منبه لك همام بن منبه قال إتي هذا ما حدثنا أبو هريرة wannan shine abin da Abu Hurairah karantar da mu an Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi fa zakara ahadith sai Hammam ya ambaci waɗansu hadisai shi ne ake kira sahifatu hammam ibn munabbi amma ibn munabbi yana da hadisai da ya koyo daga abu da yana da littafi wana nuska shi haka kamar ɗan jota za a ce ya fi kafin jota mako eh kamar handout haka dai ya karanta ya samu takariri abu hura ya tabbata wani hadisan wanda suka jin sosai zama da ana kici mani sahifatu hammam muna nan da shi ba shi da yawa littafin hadisan hammam dan munabbi daga abu huraira to galibin zaka jira shi zaka ce maka zai ce maka hada ma haddathana ko ce haddathana hu ko ce haddathana dai kan kawo haka sai a ce to garo zaka dan ce wa zakaral ahadisa minha to daga cikin hadisan da hammam dan munabbi yace abu huraira karantar da shi sai ce to akwai wannan hadisin cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce abridu anisal anil harri fi sala ku sanyaya ku guje daga tsananin zafi fi salati a cikin sallarku fa inna shiddatal har domin tsananin zafi min faihi jahannama daga cin hucin wutar jahannama Allah ka tsare mu daga jahannama مالك قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر وقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإن فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال أبو ذر حتى رأينا الفيء حتى رأينا فيء التلول مالك حدثنا محمد بن مثنى مال محمد بن مثنى يا حديثي قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر يا بام حديثي قال حدثنا شعبة شعبة يا بام حديثي قال سمعت مهاجرا yace naji muhajir waye muhajir sai ce abul hasan shine abul hasan alkunya sa kenan muhajir an bayyana abun ko to sai yake cewa yuhaddis yana karantar da mu hadisi annahu sami'a zaid ibn wahab ya ji zaid ibn wahab ah ako yuhaddithu an abi dharr yana kawo hadisi daga abu dharr qala yace azzana mu'adhdhinu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mai kiran sallan manzon Allah ya kira sallah ko kuma kamar da malamin su fasara arada an yu'adhdhina ko fahimta ko wasu suka ce tunda ruwan zamu je mu sun saba wasu suka ce yayi nufin ya kira sallah wasu suka ce ya ma kira sallah din to kun ga akwai kamar zahiri cin karo ko ba haka ba to sai malam ka ce akwai saukin wajen jimbi wannan abin shine ya fara kiran sallah din sai manzon Allah ya dakatar da shi to kaga wanda ya ji dakatarwa zai ji menene zai ba labarin wanda ya ga farko kiran zai ce an kira sallah din wanda ya kalli wannan bangaren kenan wanda ya kalli farawa aka dakatar ya ce ya nufi ne dan bai karasa ba da haka ba cin karo a cikin hadisa ina yawan faɗin wannan magana sosai shine mutane da yawa kamar da muka da za mu zo mu ji suna yawan haɗa hadisan manzan Allah da maulaka kun fahimta sai sai hadisi kaza ya ci karo da hankali ko ya ci karo da kaza ko ya kasa ganewa matsala abin da sa kai ba malamin hadisi bane ba ɗalibin hadisi bane matsalar yin na faru malaman hadisin ake zuwa a samu shi hadisi yana da fursanu akwai sojojinsa su za su gaya maka ga yadda ake nufi kuma wallahi kana zamiya da kamuka faɗa ko mun ƙi larabcinka ko mun ƙi balaganka da nahawu da duk abin da ka iya sai ka yi nisa sai gano abin da suka faɗa daidai to in kuma ka ga ka riga ka faɗa ka an ji a duniya da wahala Allah ce bake ka kuma ga ka dawo ka gyara shi sa tun farko kakka soma da yawa waɗanda sun shiga banna a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun gano ba daidai bane amma ya za su yi kuma sun shahara da wannan abun har sun tara mabiya ƙarƙashin wannan bannar ya za a gyara wannan abun shi sa ga gwani karatun hadisan manzan Allah mutane wato galiban suna ganin kama wata wata hot cake ne wani abu ne mai zaƙi kawai haka kana facewa ga abin da Allah yake so ga abin da manzan Allah ce dole sai ka sai ka bazzala juhudinka iyakan na ƙarshe sai iyayenka wajen ka gano ma'anar da tuntuban malamai mafiya wanda suka fi ka sani kan tantance al'amarin yake tukuna sannan ka zo kai magana amma magana gaskiya hadisan manzon Allah ba sa cin karo da juna sai dai a zahiri shi yasa ɗaya daga cikin manyan malaman salaf al-Imam Ibn Hibban ko kuma Ibn Khuzaima na mata da cikin su kuma duka biyu ɗaya yana cewa duk wanda ya ce hadisai ingantattu na manzon Allah ga hadisi ƙwara biyu na manzon Allah ingantattu suna karo da juna ya ce to bai san hadisin manzon Allah ba ne ya ce idan har akwai shi ya kasa gane za su ni a zo min zan gaya maka in dai hadisai ne ingantattu ya ce to ba sa cin karo da juna ba wannan hadisin manzan Allah ke cin karo da juna ina fatan fahimci wannan abu karan a wajen waye a wajen kai ne da ka gaza ga fahimta mai wa ko dan karancin iliminka ko kuma dan lalatacce zuciyarka idan zuciya ta lalace shikenan sai sun ga abuwa mene a hagungunce in zuciya ta lalace an gama samun marar da uwa ina fatan fahimci wannan abu amma hadisan manzo Allah ba sa cin karo da juna Allah samu dace kuma ko mu mukan samu irin wannan instruction din a gidajen mu da wurare wanda suke kama da suna da bada ma'ana guda biyu to ba karo bane ina fatan fahimta misali ka ce wannan wajen madan e kake sake barin wani zauna a kujeran nan ba ranar sai baban ka yazo sai ta ce a baba ka zauna kasa oga ya ce kar a zauna a kujeran nan sai ka zo ka ce dan me zaki aje babana a kasa za ta ce ai umarnin ka ya ci karo da juna bai ci karo juna ba saboda ai wancan magana kake fara kashe dilalanta da iktirajiyar cewa yara da kewa suna maka wasa da kawanta ke zuwa su kake magana akan wani abu amma za baban ka zo ai wannan abu ina fatan ku fahimci wannan abu so kaga ba karo bane maganganun ba sa karo juna amma sai dai ita ce wata kira ta mene karo din saboda mene kusur na fahimtar ta ko kuma tana so ta maka ilzami ai kai kace kaza kace kaza mata akwai wani siyasa isin ba ina fatan fahimta eh ai wani abu sai aka kafa mu hujja dan Allah cewa you are wrong Allah ji kan iyayen mu ina fatan fahimta wani abu so babu cin karo a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka muke faɗa yadda malamu suka faɗa in ka ga wasu hadisi suna cin karo ka ce suna cin karo to ka zo darul hadisi za a gaya maka karshen ta mu dauki littafi ko sun duguda mu ce ga je ka karanta ta ko ka dawo ina fatan fahimta wani abu Allah samu dace to kun fahimci abin ko sai yake cewa azzana mu'azzin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bizubur ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira sallar azhar ko kuma ya nufin kiran sallar azhar do da ka fasara tunda an maka bayanin zaka fahimta ko فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سي منزن الله تدا da aminci Allah su tabbata a gare shi yace abrid abrid ka sanye sallah ka sanye sallah din nan dace shi wannan ladani ya san da wannan hukuncin kenan mai yiwa ya gafala ina fatan kunce wannan abu sai yake cewa intadir au qala intadir intadir ko ce dan saurara mana dan saurara mana sai yake cewa qala kace inna shidatal harbi fa jahannam abin da yasa tsananin zafi yana ga cin hucin wuta jahannama fa idza ishtadda al-harbu idan zafi ya tsananta fa abridu an sala ko jinkirta ko sanye sallah din qala abu dhar abu dhar sahabi na manzo Allah yake cewa hatta ra'ayna fai'at talul ko kuma tulul muna nan muna jira manzon Allah ya mana sallah ba mu sallah ba sai da muga tulul shine tarin ƙasa ta ƙasa ta tartarta tudu haka ɗin nan kun fahimta to shi ake ce tallo guda ɗaya jam'in shi ne tulul to muna sai da muka inuwar shi ya fita me yake nufi nan wajen in abu ne da yake sanda guda ɗaya tsaya ka yana sauri inuwar shi ta fita amma abin da yake da faɗi haka ina fatan fahimta inuwar shi ba ta saurin fita ba ishara yake cewa to an jinkirta haɗar samu ɗan lokaci da wannan abin da inuji baka zai take bayyana ba ita ba ta bayyana ga ta munganta jama kun bace masar hadisin ko Allah samu dace imam sai ce qala wa haddathani amr bin sawad wa harmalah bin haya wal lafz li harmala qala akhbarana ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab qala haddathani abu salama ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعدا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من من الزمهرير إمام زيتي وحدثني عمرو بن سواد malam amr dan sawad ya bani hadisi wa harmala bin yahya haka nan harmala dan yahya bani hadisi amma yace wallafzul harmala lafazin na harmala ne qala akhbarana ibnu wahab yace ibnu wahab ya bamu hadisi qala akhbarani yunus yace yunus ya bani hadisi an ibn shahab daga ibn shahab qala haddathani abu salama ibn abdurrahman abu salama dan abdurrahman ya bani hadisi annahu sami abu hurairah radiyallahu anhu yaqulu ya ji abu hurera Allah ƙara masa da yana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ta da amince Allah tabbata a gare shi ya ce ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai ƙara zuwa wajen ubangijinta ina fatan fahimta ishtakatin naru ila rabbiha wannan kaga al-imanu huwa alladhi yaqudu al-mar'a ila ila taslim imani zai kai ka ga sallamawa shin abin tambaya yanzu haka akwai wuta kenan tana nan ko ko sai ranar alkiyama za a halice ta wannan ya zama mas'ala ma aqadiyya ahlus sunna wal jamaa salafus salih sun tafi akan cewa wuta already dama tana nan Allah halice ta ya aje ta har tana da suna shine khazin jahannam shi wannan khazin mai kula da jahannama din nan tun da aka yi duniya kafin ma a yi ɗara aka kwalli dama can yana na yana aikin shi yana kula da wannan wuta ɗin in ba ka wake nan to in an ce kazin jihannaba sai kuma ranar da shi an halice shi ba aikin da yake kenan sai a lokacin ina fatan fahimta sai a lahira kenan tashin kyama sanar da halice ta to wuta tana na halice ta wajen halin sunna sannan kuma akwai matsala bi shi ne an ce ta kai kuka wajen Allah maɗaukakin sarki bilisanin hal ko bilisanin ƙal magana ce ta ce ya Allah gashi gashi zahiri abin da ke hadisin kenan akalla ba a zuba adam ta kai kuka ta ce sashi na ya ci sashi na inji ita wuta kenan kaga ta yi magana kenan ina fatan fahimta to yanzu kaga idan kana da imani wannan ba matsala ba ne ko ko wanda ji wata matsala yanzu haka ba wata matsala a cikin wannan cewa wuta ta kai ƙara wajen Allah ta ce sashin ta yana cin sashin ta ya kona wani bangaren ta na kona bangare saboda ta cika tatin batsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka samu a shiga aljanna Allah ka sa kanmu shiga wuta bala'i ya gama bala'i duka ba abu ne yana jiran mutane akwai wuta akwai aljanna imma fil fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir haka Allah ce haka duniya za haka abun yake ɗaya ne ko biyu dukan mu da muke nan wajen ɗan biyu ne kawai Allah ka tsare Allah ka samu dace da aljanna fil dausi ɗaya biyu ne kawai wannan abu ba na uku su ma ɗan tudun arafa su ma ta kashe za su samu komarsu to abin da yake cewa shi ne wuta ta kai kuka ta je ta yi magana da allah cewa ya allah maɗaukakin sarki ta ce sashinta na cin sashi a samun mata mafita to wannan maganar yana ga cin abin da mukuta zilawa suke inkari a kai ya za a ce jumadat ko jamadat suna magana ai ba a saba ganin daskararren abu non living things ba suna magana da haka sai su raddin wannan hadisi idan ba su raddin shi kai tsaye ba sai su bankwara shi su bankwara shi ta bankwara shi har sai ya dauki wata ma'ana daban wadda ta su ma'ana ce amma ba abin da hadisin ke nuni akan shi ba wannan ga shin bata kun wannan matsalar za ku ji a 'yan watannin nan ina ta nana ta magana akai suna nata magana akai saboda abin yana cin mutane amma watakila kai da kake salafi ko ahlus sunna shine kake ganin to ya ma za a samu ne na musu akan haka ya za a samu ne inkarin haka watakila kai gani haka ke sai ga kamar duk musulmi ba wanda zai musun wannan abun ko ba haka bane ba ku bani amsa ko kana tsammana ko zai ce ka ni bai da wannan ba ba haka abun yake ne ko kuwa to kai ne ahlus sunna kake ganin abun kamar ruwan coca cola a sha a wuce ma kawai in ba ka da karatu sai ma ka iya cewa mene malam ya cika matsa ka wani abin haba a wuce kawai a je wani fice abin nan mu a wannan makarantar muka zo abu da yake da irin wannan matsala musamman muka sai na zama matsala cikin mutane sai mun tsaya mun dadal sai mun dabdala akan wajen in ka gaji ka tashi goban an wuce babu sai ka dawo ina fata mun ci wani abu shi ke na matsalar so matsalar shi ne idan jumada sun magana shin ba mun yi da cewa annabin manzan Allah sallallahu alaihi annabin Allah ba ne mun yi da annabin Allah ne mun yi da manzan Allah a kan abin da ya fi wannan ban mamaki ba sai a wannan bana mai dabaya aka yi muka inda cewa Allah ya aiko shi mala'ika daga sama zai magana da shi wannan abu mafi ban mamaki kenan a ciki mala'ika daga saman sama Allah ya yi magana shi ya aiko manzan Allah ya aiko mala'ika biyu ya zo ya saukar mai da wahayi duk muka gazgata sai dan ya faɗo wannan magana zamu mana tantama akai ina fatan fahimta to wasu tsinanin zai ce ai ba tantama suke ba ai buhari da ya roto hadisi ne da musulun wai su da ba sai da su ba kana jin mutum na wannan magana kasancewa zindiki kana jin mutum yana sa maka shakka a hadisan manzan Allah bukhari da musulun to ka san wannan zindiki ma'ana yana fakewa da sunan musulunci yana rusa addinin musulunci ran da aka ce an rusa bukhari an rusa musulun kaga mai rage addinin musulunci a ciki ya za a yi sallah a rusa bukari rusa musulun ya za a yi azumi ya za a yi ibadun da ake yanzu duk masu wannan ko ka tambayi sai za su ibada kuma sai sun koma cikin musulun din ko bukari din na'am to wa'ancan hadisai da kuka ansa kuke aiki da su a cikin bukari da musulun ko yanzu kuma ansa kun gina ibada a kansu a to wa'annan misa ba ku amsa ba idan a wa'annan bukari da musulun ƙarya suka yi to me yasa a can suka zama gaskiya ai da sai dai zama duka ƙarya ko kuma ne duka gaskiya amma ba zai yi wa a wani fage da kuke so ku ce ya inganta daidai ne a wani fage kuma ku ce ƙarya ne ina fatan fahimci wani abu kyawun misalai da malamai ke akan wannan hadisi din shine ya tabbata ba wannan hadisin da yake magana wuta ta magana da Allah madaukakin su ta kai ƙara wajen Allah ba ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa an samu jimada suna kuka gare shi za ku tuna raƙumi ya kai manzan Allah ƙara? raƙumi ne aka ɗora mai kaya aka kaza mai gidan shi ya gama tatse shi ce kuma za a yanka shi a farfe su raƙumi da ya ga manzan Allah ya zo je wajen manzan Allah sa sun yana ta tunguni sabai suna zaune ba sa jin abin da ke faɗa shi ko manzan Allah da ji da aka ba sai annabi ya waye mai wannan raƙumin ko haka ba aka ce to ya kawo ƙarar ka kai mai gidan shi ya ce gobe za ku ce za ku yanka kai da amarya da kaza kaza sai ce ku tausaya mashi kaza kaza annabi ya bi shi ba yanka shi ya haramta bane amma ya nemi alfarma manzon Allah aka yi shiga alfarma manzon Allah kaga dabba ce kuma ta magana ko wanda Allah ya ba labari irin abu a zamanin Banu Isra'ila da irin wannan abu an wani ya ɗora dabba saniya kaya ya lifta mata kaya kuma yana jirgata da duka ta ce kai mali haza kulittu bawan Allah ka tausaya ba haka aka ce ai mana ba sai wasu sabon suka ce dabatun takallamat kaga wannan yana akwai raunin imani a wani lokacin tukuna kenan raunin nuna wani kuma matsala bane dukkan mu nan yanzu akwai abubuwan da muke developing a hankali akwai abin da a shekara ɗaya biyu da da zaka inkari ko kai musu amma yanzu da kake karatu ya zama sababban ya zama sababban abu a wajenka dan sabai sun manzo Allah ba labari sun ce da batun takallamat ya rasulullah bai ne komai wannan abu sai dai suna buƙatar gini kuma annabi gina sai ce na'am zaba ta yi magana da ni da abubakar da umar duk sun mun yadda ta yi magana kowa sai sallama kuma tabbace magana sannan ce da ke kututun dabino da annabi dabino da annabi na hawa kai shi na hudu ba ba yayi kuka ba wannan kuka har sahabbai sun ji ba manzo Allah shi kadai ji kukan dabino ba kututun dabino eh so kuma yanzu har manzo Allah ta zama famfo ba ma so dai ba famfo wuraren da tsirara zarar yana zuba so what eh to wannan kaga duk wasu abubuwa ne wanda ke sun fita daga tsarin control na tunanin mutane abin da ke kai shine sallamawa abin da manzon Allah ya tabbatar idan abin da ake bukata kai shine ka bi isnadi tiryan tiryan tiryan a tabbatar da inganci a ilmance to kawai shi kenan sai ka sallama ka gano hikimar hankalinka ya karanta ya yadda bai dama wajibi ka bi wannan abin da manzon abin da hadisin ke dauke da shi amma ba a reject din hadisin manzon Allah da molanka da a gani na ina fatan fahimta malam to ni ina ganin amma kaza da kaza da kaza wannan wani ya samu ran nake jona faɗa wai malam anya baka gani ya kamata a yi modernizing din harkokin addinin nan ko musulmi ne ka gani yana so mene a modernizing a sabanta yanzu kamar sallah biyar da ake ina ce mutum zai yi lokaci ne kawai ya huta ina fatan fahimta kamar wasu abubuwa da ake cewa kaza kaza an caccanza su haka to kaga wannan duk menene jahilci ne ko mutanen mu suna nan zankama da irin wannan abubuwa don haka abin da muke cewa shine biyayya ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dinin ra'ayinka ba ta dinin ra'ayinka ba ka fahimta kai ta wajibi ne ka sallama sai ka nemi malamai su ƙara maka sharhi su waye da kai akan ita wannan matsala din jama'a mun tona abin ko amma mu utazilawa su ne suke inkarin wayannan abubuwa kuma inkarin da molanka da falsafa da mandaki kawai Allah shi kiyaye alaikum assalam na'am very good wannan kaga wannan ya bada contribution din shi wa min shay'in illa yusabbi bihamdi walakin la tafqahuna tasbiha ba wani abu da baya tasbihi ko ne ba ku fahimta to wato wani lokacin nakan kauce misali a Qur'ani da irin wayannan abubuwa deliberate ne ka kauce wasu abubuwa saboda yadda abjabbar dan gina sir kamar ga daukan hadisi ce kaza ya ba su fasara qur'ani fa cike yake da irin wayannan ayoyin inda za a yi masa irin wannan abu to bai kamata muna fada a saha ɗaya da muna dabbatar mu ciwo na mu dauka mu shigo da cikin qur'ani ba Allah sai an wasu fance ne yanzu muka dauko mai mai ilzamar ya shi da qur'ani to kaza da kace akwai irin shi a qur'ani ko fahimta to sai mu bude kafa ta wasu zubai da ƙwar'ani shi ma subject mata na naƙari a ciki to tun da mun yarda shi cewa a bashi ƙwar'ani sai mu tsaya mu ajiye shi a nan wajen ba mu ɗauko na ƙwar'ani ba mai ta dabdala a cikin hadisin tukuna sai mun danna kan shi mun murɗe tukuna sai a wuce wajen ba za mu bari a shiga ƙwar'ani ɗin ba tukuna ina fatan fahimta Allah sa mu dace amma wannan kyakkyawan misalin cewa babu shakka Allah ba mu labari komai na tasbihi ga Allah madaukakin sarki Allah sa mu dace shi za aka samu dan mu'tazili wai shi ana ce da hijayiz abu usman wani ba mu'tazili a cikin abdul abbasi aka yi shi an ce dutsen hajar aswadi daga aljanna ya fito amma zulman mutane abin nan zulman mutane yi sai da ta ko ba haka ba sai yake dariya na kirka da rayuwa to yanzu wannan tun da zulman mutane a jahiliya ya sai da ti to yanzu ga musulunci me yasa kyawun ayyukansu ba zai wanke shi ba ina fata kun fahimci wani abu zulmin mutane ya zartar da shi to ya kamata a kyamun aikin mutane to ka ga wannan molan kare ina fatan fahimta abin da ke kan shi ne mene gazgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan lamari din to hajar asu daga aljanna kuma ya fito fari tas zulmin mutane sun abin nan kamar da kake samu suna inkarin sallar kusufi annabi yana cewa an ga sallar kusufi rana yin kusufi a tashi a kira sallah ai sallah ai addu'a ai kaza da kaza Allah yana gargadi ga mutane to wanda suke da ilimin tafiya kimiyya yanzu sai suna ganin kuma dan me za a faɗi haka ai shi abin yana da sababi sananne a wajensu da haka idan rana ta yi tafiya sun haɗa wata a waje kaza shi ne ake samun kusufi kaza da kaza su wawaye tuntuni malam musulunci sun ba da wannan bayanin su ma ba wai sun suka fara wannan bayanin ba ina fatan fahimci wannan abin da haka sai su karyata wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan dalili na ku daban wannan dalilin manzon Allah fara daban wallahi kuma ala kulli shay'in qadir ina fatan fahimta wancan dalili bai kau da wannan dalili ba idan Allah ya kaddar zunuban Allah ka kuma ta mutane Allah ya riga ya plan da duk abin zai faru a duniya tun daga farko har ƙarshe to Allah ya plan dama ta tafi haka din kuma ya dace da zunuban ko kuma ma kaddar ba haka ba Allah yana kawo wannan abin din ne a bisa wannan dalili a dai lokacin da mutane suna dan ya zama fadakarwa da tsoratarwa ga su mutane din to madadin su mutane su su ji gajiyar abin da manzalar su na tuba da sallah da sauransu sai kuma su koma suna kokarin nakadin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah shi kiyaye to take cewa fa amara fa adil laha bi nafasaid manzon Allah yake cewa sai Allah ya ba wuta izini ta ringa huci guda biyu nafasin fi shita huci guda daya a lokacin sanyi wa nafasin fi sayf daya kuma lokacin zafi fawo a shaddu ma ta ji duna min alhar to wanda take a lokacin zafi din nan shine mafi tsananin da kuke jin zafi ya haɓaka wa a shaddu ma ta ji duna min zamhari shine kuma mafi tsananin abin da kuke ji na lokacin sanyi zamhari shine albardu ashadid la yarawna fiha bar shamsan wala zamharira zamhari shine tsananin sanyi ma'ana lokacin da ta kuso busata na farko mai wani lokacin da ta fitar ta numfasa na fita sai sai mene sai a ji zafi ya ɗauka lokacin da ta shaƙa domin an nafas ɗin yana isharar zuwa ga fitarwa da shaƙa da abu ɗaya ne to lokacin da ta shaƙa kuma sai zama shi za ku ji sanyi ya tsananta a wani lokaci ɗin to sanyi ba buke sa a gare shi ana ita kashi da sauran kaza kaza amma zafi shine manzon Allah ya rattaba wannan hukunce-hukunce an zamu ji insha Allah ta'ala Allah samu dace na ce sai mun gama hadisan babun kaf za mu biyo su da masai malai ke cewa qala wa haddathani ishaq bin musa al-ansari qala haddathana ma'an qala haddathana malik an abdullah bin zida مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف مالك يتوى حدثني إساق ابن موسى الأنصاري قال إساق موسى الأنصاري يبام حديثي قال حدثنا معا يتي معا يبام حديثي قال حدثنا مالك يتي مالك يبام حديثي an abdullah bin yazid daga abdullah bin yazid maulal aswad ibn sufyana wato bararren bawa na aswad ibn sufyana shi kuma yake cewa an abi salama bin abdurrahman daga abu salama dan abdurrahman wa muhammad ibn abdurrahman ibn thauban da muhammad dan abdurrahman dan thauban an abi huraira duka sun samu daga abu huraira Allah kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da amince Allah suka bata a gare shi kala ce idan kana al-haru idan zafi ya kasance fa abridu bi sala ku sanya sallaku fa inna shiddatal harri min fahi jahannam tsananin zafin rana yana daga cin hucin wutar jahannama wa zakara kuma annabi ambaci annan nara ishtakat ila rabbiha wuta ta kai kara wajen ubangijinta fa adina laha fi kulli amin bi nafasaini sai Allah ya ba ta izini a kowace shekara ta huce sau biyu na fasin fi shita lokacin sanyi ta huci guda ɗaya wa na fasin fi saifi lokacin zafi kuma ta huci guda ɗaya مالك وحدثنا حرملة بن حياء قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوى قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قالت النار رب أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس من نفس جهنم مالك وحدثنا حرملة ابن يحيى مالا حرملة ابن يحيى يبام حديثي قال حدثنا عبد بن وهب عبد بن وهب يبام حديثي قال أخبرنا الحيوى شي حيوى يبام حديثي قال يتي حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاج يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاج يبام حديثي عن محمد بن إبراهيم daga Muhammad dan Ibrahima an Abi Salama daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf an fahimta ko an Abi Huraira daga Abu Huraira an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma ya samu daga manzon Allah tida da amincin Allah su tabbata ga shi kala yace qalatin nar wuta tace rabbi ya ubangiji akala ba adiba adal tace sashin ta yaci sashi fa dalli atanaffas ya ce Allah ya mata izinin ta huci fadila laha bi nafasai ne sai ba ta izin da huci guda biyu nafasin fi shita ɗaya a cikin sanyi wa nafasin fi saif ɗaya lokacin ban juya abin ba ko haka ke ko wa nafasin fi saif ɗaya kuma a cikin zafi a sanyi zafi fama wajentu min baradin aw zamharir duk abin da ka samu na sanyi ko tsananin sanyi shine zamharir din tsananin sanyi din kun ga aljanna mala babu wannan zafin babu ko mene tsananin sanyi la yarawna fiha shamsan wala zamharira a cikin aljanna ba za a ga rana ba ba za a ga wannan zafin rana din ba kuma wannan bino babu haske aljanna ba sannan wala zamharira babu kuma sanyi da zai cutar da mutum wato yanayi ne wani mu'tadal lokaci ne gyararre malam zaka ji daɗi a cikin aljanna ina fatan bai dan haka mu abinda muke cewa ‘yan uwa mai ƙoƙari mu shiga aljanna tsakanin da Allah aljanna ko da baka shiga wuta ba aka naka aljanna ka shiga uku ko da mutum bai shiga wuta ba a ce an yafe zama ƙasa ko kuma tafi an yafe maka ne ba ka shiga ba ita yawo na fata fahimta inda za a yi haka ko ba haka ba ba mutum ya shiga uku mana aljanna ka je ka duba ta da haka muna da lacca mai zaman kanta ba insha Allah na taɓa faɗa muku anan ko sunanta mene aljanna siffofin aljanna da 'yan aljanna in ba na mata suna makamacin haka saboda ka ƙara kwaɗayi da ƙwazo wajen nemanta sannan da sai muna da lacca mai zaunar tufa wuta siffofinta da 'yan gidan wuta shi ba ka ji wannan abu zama abubuwa guda biyu da suke cikin ƙur'ani suna nan zauƙi mai duk sura tana ɗauke da wannan saƙonin guda biyu tana kwaɗatar da aljanna tana tsoratar da shiga wuta duk sura ƙur'ani ka je ka ɗauka kaf ba wata sura da wata shiru ba ce bayan da shiga aljanna ce abun nan ba ko dai kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba qul ya ayyuhal kafirun la abur ma ta'buduna kaza kaza kaza lakum ai wanda suke ba Allah aljanna wanda kuma ba wuta za su tafi ina fatan fahimta kaka fata an ka dauka karanta iyaka na budu ya qaidus gar maghdubi alaihi wala zalina tana dauke da wannan abu ballantana suri mazam alhaqa malhaqa wa ma adaka malhaqa alƙari'a malƙari'a idan zulzilatul ardi zalaha to zaka duk suna dauke wannan abu don haka yana ga cikin hikima don wa'azi jama'a a ringa yi wa mutane wa'azi ana ga masu wuta da aljanna time to time ana ga masu wuta da dadin da ke cikin ta ma'ana wuta da hadari da sharri da ke cikin ta aljanna da kuma alkhairi da ke cikin ta lalle an ga mutane wannan abu shi ne wannan Allah ka ce na asalaka bashiran wa nadhiran albushara bil janna wan nazara bin nar ina fatan fahimci wannan abu Allah ya samu dace to kun go take cewa akalla ba adiba adam sashin ta yaci dashi fadalli atanaffas ko tace oh take cewa wa fama fama wajadtum min bardin aw zamharin duk abin da ku samu na sanyi ko kuma tsananin sanyin an fahimta ko yawa fa min nafasi jahannam daga hucin jahannama ne wa ma wajattu min harin abinda ku samu na tsanin zafi ko fa au harurin ko kuma zafin dai fa min nafasi jahannama duka daga hucin wutar jahannama ne Allah ka tsare mu daga shiga jahannama Allah samu dace wannan shine hadisi na karshe da malaika a wannan babi din kuma kasancewa lokaci ya dan ya dan ja za mu dan ja akwai mintuna amma dai za mu ja burki a nan wajen sai Allah kai mu gobe sai mu tashi daga masail na hadisin da fiqhun da ke ciki daga cikin matsalolin da mu karanta Allah kamu shin wannan ibradi bis salatin wajibi ne ko ko musahabi idan ana tsanin zafin rana shin dole ne mu sanye sallar mu azta azhar ina fatan kun ci wannan abu sannan kuma shi wannan umarnin sai za a sallar jam'i ne ko ko ko kai kadai a gida hukuncin ya kanka ina fatan fahimta sai an yi tafiya a tafiya ma ko wannan hukuncin ko ko babu kun fahimci ina fahimci abubuwan shauna ba da dai sauran masail waɗanda za mu karanta suke da alaƙa da babin Allah ta ta'ala za mu ja mulki a nan abin da tauhidi daidai Allah ka ba mu lada kurakuran mu kuma Allah ka yafe mana Allah ka biya bukatun mu duniya da kiyama Allah ka sa mu kare lafiya ka sa zuwa aljanna firdausi tace mu koma a gare Allah kar mu da shiga wuta ka je iyayen mu da iyayen iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da malaman malaman mu da dukkanin musulmi mace da namiji tun farkon duniya har ƙarshen duniya Allah gafarta mana gaba ɗaya Allah ka ba mu ƙasar lafiya a ƙasar nan masu nufin har ki tsaya in da shirya Allah ka shirya su in ba su rabon shirya kuma Allah ka tarwatsa su Allah ka hana masu jin daɗi ka hana masu sakat ka har ka rikita su su ma Allah ka sa masu tsoro da firgici su da iyalansu kamar suka sa mana sannan kuma muna ta addu'a shi gwamna Nasiru Irfa'i ya kalli halin da talakawa suke a ƙasar nan ya tuna cewa Allah zai tambaye shi wannan matsala ne ana cin kunci wayar dokokin mana cewa tsaya a kalle su da kyau gaskiyar magana dokokin ba abin da suke karawa illa kamar da bala ke cewa zada dina alballa ko ma'ana abin da suke karawa shine suna kara cakwale ne ne kawai amma gaskiya ba su ne mejo ba in an zauna an quantify problems da abin nan din in an kwatanta matsalolin da suke aka aka dauki mejo aka saka mejo sun da kuma irin matsalolin da suke haifarwa tsakanin da Allah abin ya wuce da ke tsammani ya kamata kuma su 'yan majalisu da suke yin wannan dokoki din tare da su ga gwamna su ji tsoron Allah su ringa kwatanta abin da su kansu su ringa duba hana ke ci domin duk wannan dokokin ba abin da shafe su su talaka ne wanda yake addu'a yake neman abincinsa shi da wani abin ke kansa rashin aiki da ma can ana kuka da shi yanzu ga ƙarin shi ya zo kuma daga cin abin da ya sa muka yi muku kamfen muku kamfen akan cewa za ku samu da mutane aiki don kun yi alƙawari gwamnatin apc ta alkawari za ta samu da matasa aiki za ta samar da aiki ta cittaki pdp cewa ta kasa samar da aiki ta kasa kaza da kaza muka goyi bayan ku akan wani abu muka gaya wa mutane wallah akwai wanda suka ce sun yi shawara sai sun fada da gwamnatocin nan amma wallahi sakamakon maganganun da muka yi suka ce sun sake makamansu na rantse muku da allah ba cika baki ba akwai daga ci akwai su daraktoci a cikin gwamnatocin akwai kuma ma'aikata akwai kala-kalan mutane wanda ni sun zo sun same sun same ni a gida wasu a masallaci wasu kaza da kaza to muka yi gamsar da mutane to in suna bala'i kuma a ce ba za mu yi magana ya zama wajibi magana akan wannan matsala din abin da muke cewa shine kuma malamai waɗanda suka ce wannan gwamnatin ta ci wannan gwamnatin na sai irfa'i shi gwamna ya sani ko kowa ya sani da addini aka kai wannan gwamnatin malamai suka kauna kowa ya sauna abin shi gwamna ya sani yan apc sun sani kowa kuma ya sani malamai suka tayar gaddan gada amma duk da haka da ƙyar aka sha wanda kilo mai ne fushin mutane akan mulkin gwamnatocin to kuma yanzu an hau ɗin ko madadin a duba a gyara sai kuma ƙara matsalolin ake na abin nan da haka malamai duk da suke wannan kamfe ɗin ya in sun yarda da abin da ake ci na wannan kunci da talaka suke to su ja baki sai shiru in an je lahara su tashi da wannan hukuncin da aka yi mutane in suka yi shiru in ba haka ba wajibi yadda suka yi kamfen da suka fito suka ce talaka su tashi su yi wannan abin wajibi ne su ma su tashi su ce wannan abu ba daidai ba ne fa ga halin da talakawa suke halin da mutane suke ciki a ɗauki wani mejo daban in an ce an hana mutane express a mashin ɗinsu tsakanin da allah ya shi kaɗai ce hanyar da ake ta'addanci a najeriya in an ce an ɗauki makamai ana ɗauki bindiga a kai ana abin nan to a je can inda ake ta'addanci mana a ma a zo babban birni irin cikin garin zaria wanda ko da mutum goma ba a samu da irin wannan laifin misali mafi yawa wani tsoho da ɗan shekara hamsin rayuwa ta mai gaddama wani ɗan sittin saba'in harkar da yake kenan kawai dan fito da mashin din nan ya burburga ya ce sai ya fito da safar ne ma zai samu abin zai karya zai kai a ce fa dan kare a gida fa ƴaƴan shi na can Najeriya za su je makaranta to ya za su je makaranta kun ce kuna so ku haɓaka ilimi an gyara makarantu an masu abin renovation mun ji daɗin wannan abin an ɗauki wasu malamai an ce expert mun ji daɗin wannan abin to amma yana ɗaliban za su zo da yunwa ba su iya zuwa makaranta ba kana da da kake makaranta a sabon garko samaru an ce ba mashin da kai a ƙasa ka kashe makaranta sabon gari a ƙasa in ka je ku baka murba a rana ko ba za ka tura shi ya tafi a sace maka shi ko ba ce a hanya ina fatan kwanci wani abu so in an ce haka makamai ana safaras da wannan to shin motoci da ku kuke hawa ku gwamnatoci ba a safara makamai da su ba a yi ta'addanci da su me yasa ba ana hawa mota ba saboda kuke hawa kawai shine saboda kuke hawa shi yasa ba za ku ce ana hawa mota ba amma harin da aka kai Abuja da wanda aka kai waje kaza da kaza ba da motoci aka gawo da su ba to kwana hawa mota bana kwaya da ake ɗaukowa ana siyarwa 'ya'yan mutane talakawa da mai aina ke safararta da mashin ake safara wannan da waɗannan ƙwaya da wiwi suke yi da koken ai wanda wannan suke bai gaza wannan ɗin ba shi ba bai sama za a hana ba mota nawa ne tsakaninku da allah kwastan suka display aka bayyana da shi gata zankamar da makamai kwantena nawa ce aka samu zankamar da makamai me yasa wa'annan kwantoni ba za a ce to an hana shigo da kwantena ba a ce an hana hawa mota saboda ana safara makamai sannan mutane da ake dauka a tafi da su galibin ba a mota ake dauka da su ba a kai mutum na wajen a kai mutum can wajen mun cewa muke a kalli wannan ban mu ce kada a yi yaƙi da halin da ake ciki ba amma a duba a ji tsoron Allah maɗaukakin sarki domin wa'annan abubuwan kowa duk mai hankali ya san ba su ne kaɗai maganin wannan matsala ɗin ba musamman a halin da ake ciki ku je ku binciki zamfara da aka sa irin wannan jas din mai aka samu ce da ke an samu ƙara rikicewar al'amura ne tun da ba sabis sai zai su kai farmaki kafin ka kira da inda sabu za ka kira ka ce ga su suna mana ta'addanci yanzu ba abin ba wanda za a kira babu ba wanda za ka kira ka ce ga wasu kuna ganin sun ce da mashin ba da su ba wasu tafi shi kuma wasu wannan abu ma ba an ce fulani ba ne dole ne mashin su mashin ba ma dole ba ne a wajen sa'i kuma cin ba ana tafiya da kafa aje akai ta'addanci ba ba ba wani abu da ake hawa wanda ba akai ta'addanci a ciki ba wani sana'o'i da aka hana magana bunburutu magana sai da gawayi magana to ku gwamna da kai da masa kun hana ai bunburutu kun hana ai wannan abubuwa din ko kun hana ai sai da gawayi sai ku za ku raba mutane sai ku motoci sun ga bi gidajen mutane suna dura musu gas gas nawa ake sai da keji guda da 3 keji ya kawo dubu biyu ko tirke ji wajen dubu biyu kwana nawa zai mutum mai iyali ba zai sati yau a gidan wajen mai iyali wancan ya kai dubu uku ko? kuma wake da kudin da zai zo ya zuba wannan din kamar da muka faɗa ba ya kamata a gane wata sai ya je kasuwa ne ba sai ya hau bumburutun ba abin nan ya je ya kaga abin nan sannan ya samu ya ɗari biyar a guje ya so masara kwata ya so shinkafa ya so manja rabin gwangwani a soma gida naira hamsin a zo wajen masu gawayi a ɗan sai abin nan aji a ce za a girka abincin shi ne rufin asirin fa to an ce ka asirin ta ya kuke su mutanen su don allah ku auna abin akan karankan kuma na ku zauna ku zauna ka zauna ku tuno a ƙwaƙwalwa ku cewa ka ƙaddara kai ne da 'ya'yanka shi gwamna ɗin da shi da 'ya'yan shi ko kuma shugaban majalisa zailani ko kuma cokali namu na nan zaria da dukkansu gaba ɗin su auna su tashi ba abin da za su ci ga mata ga aya ga iyaye su auna da su kenan an hana sana'ar da za su yi har wata uku me ake so mutum yi ko kuma ana so a ce mutum wata uku ta wuce shikenan ba za a sake kidnapping ba muna so su ba mu na shawara sun yanzu wannan me yake so sun su maganin matsalar in aka wuce wata uku shikenan an gama ko ko halin zama har abada kenan za a ci da zama a wannan halin malamai wallahi su tsoron Allah su fito su faɗi gaskiya su dan ji tsoron kisa ko kamu ko menene wannan is normal dama a cikin wajen harkar da'awa duwan ke dawa dama dole sai ya shiga da wannan matsalolin dole za a kashe shi za a game za a gama bakan magana komai dama sai ka shiga ɗauka akan wannan abu ina fata an fahimci wannan abu mu dai kam musamman ni ba na tada wannan tsare-tsare kuma ina fatan Allah ya sa a ji wannan sakon da Allah ya sa muna da faɗa a ji mu je mu iya faɗa mu ce muna son ganin gwamna gashi da 'yan majalisun gaba da sai dai karyar demokradiyya shi a najeriya yanzu za ku yi kungiya ku ce ku je kuna son ku ga majalisa da gwamna ba za a ba ku ba har sai an ga mutuwa ma ba har ma sai an ga mulki ma ba ku gansu ba to amma 'yan najeriya suna da rayuwar da kace kana son ganin su za ku yi magana da su ku je ku yi addressing din su kawo dalilan ku kawo naku a buga wanda ya karkata ai wannan abu ba mai ba za a saura mutane ba a cikin wannan abin da ke ci jama'a kuke ganin za abin nan wanda ya yi shugabanci haka ake yi ina fatan fahimta ruwa masu ka tituna da ake yi da yaran makadonar abu ne mai kyau mun ce da a ce gwamnatocin baya sun yi watakila da ba wannan halin ake ba da haka muna yaba akan wannan tsari da ake na gyaran aiki da ake raya gari da ake wannan abubuwa din amma kar a manta fa mutane su suka fi haƙƙi fiye da wayannan titina wallahi mutane suka fi haƙƙi akan titina ku tuna hadisin waccan baiwa Allah waccan baiwa da ta aje magi akan mage mace ta shiga wuta ko musulma banu sun banu Isra'ila daure ta tai kawai mai wa ganganci mai wani ta aje ta bata ci abinci ba har sai da wannan magen ta mutu annabi ce ya ganta a lahiyar a gidan wuta magen tana tsalle tana gayya ga wannan mata tana iyo sakamakon kyanwa kwara daya mutum nawa ne hawan jini zai bige a wannan mutum nawa heart attack zai bige a wannan mutum nawa ne za su yi ciranin da ba su shirya masa ba a wannan lokacin mutum nawa ne zai gude bar iyalinsa ƴaƴa ne za su wulakanta ƴaƴa adadin nawa ne za su fita daga makarantar su private ballantana na gwamnati matsaloli ga tabbar jik wanda kuma duk da faɗa kowa zai fahimta wannan matsalar na fatan fahimta a kan kare kuma wata ta shiga aljanna kare ta ba shi ruwa kawai karuwa ce kuma a yadda hadisi ne faɗa mun kanta bukari karuwa ta ba kare ruwa ta ke aljanna ɗan adam ya wuce wasa wallahi dole a ringa kallon mashair da halin da mutane suke ciki ba kawai shi kenan a kalli wasu matsaloli kawai da zamu faɗo su mai doji da zashi wadda su ne mu mijin suna an sha gwadawa an sha gwadawa inda ake wannan matsalar yau da cewa aka yi to yanzu a billin gwari inda ake fama da wannan matsalar so an ɗauke me yake da suna sabis na lokaci kaza saboda kaza wani is reasonable a an hana hawa mashin daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza musamman iri da abu da ke tsaki is reasonable an hana ka wurin da abin ya tsamari amma haka kurin inda ake zaune kashi tamanin lafiya da mu a cikin zariya kashi tamanin ba wannan matsaloli a cikin garin zariya da cikin gari irin da cikin garin kaduna sauran manyan biranen nan sai a zo a sa wa'annan dokokin na fata an fahimci wani abu muna kira dan asaba cokali da zailani mu zai cokali shine namu dan mutan nan ko yawa to ba ka sa hannu ka je ka sai cokula da yawa kala-kala kana cin abinci su mutane da hannu ma ba za su cin abincin ba saboda wahala wawa haka ba kai ko cokula ne a gaban ka wallahi a tuna da Allah madaukakin sarki shugaban majalisa dai na state yana nan shi ma zailani ko wallahi je kai wannan matsala kare zama consequency duk wanda ya taimaka a wani abu ko bi wani abu wajen magance matsala fa zai tashi a cikin a'awanu zalama cikin mataimaka a zalimai shi ma watan Allah shirya mu kuma yan uwa musulmi kada mu kasa a gwiwa kasar mu tana cikin wani hali an shirya mana deliberately da gangan aka shirya a samu wani abu kuma su na sama sun san da wannan matsaloli din amma mun amince da su mun je mu yi layi mun danna masa ƙura mun kashe kuɗin mu amma ba haka muka tsammani za su yi ba ina fatan fahimta to ku kuma talakawa ku ji tsoron Allah ku gyara lamarin ku kowa ya gyara halin shi dole san da wasu matsaloli da ke tsakanin ubangiji shi gyara mu gyara matsalolinmu don matsalolinmu sun taimaka wajen shiga irin wannan hali ɗin na ɗaya kenan na biyu mu ci gaba da addu'o'i mu ci gaba da addu'o'i Allah zai an samu na addu'a yana amsa kuma ujibu da'wata da'i idza da'a musamman Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله kun fahimta Allah yana ansar addu'a wanda ya shiga kunci jama'a mutane suna kunci to ko yauta addu'a ku yi addu'a kan ku tsaya tsino shugabanni wannan ba mafita ba ce Allah tsina wani Allah wannan ba shi ne mafita ba ku roƙi Allah ya kawo muku canji ya kawo muku shugabanni masu tausayi ina fatan fahimta ku roƙi Allah ya kawo zaman lafiya waɗanda ke da hannu Allah tona masa abi Allah ɗauki matakin da dace da su ina fatan fahimta amma wata ga zauna kana ta zage zage Allah ya tilo Buhari Allah ya tilo Irfai Allah to duk ƙara wahala za a sha kawai ina fatan fahimci wannan abu amma ku roƙi Allah mu zama maslaha gare ku da ƴan uwanku musulmi da ƙasar gaba daya a cikin da addu'a Allah samu dace اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بين بين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله